Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
درسي نشابيو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد باب صلاة الكسوف إذا أنشأ الكسوف شين كسفي والحسكر رانة ko rabinta ko dukash shine kusuf da kai kuma khusuf shi kuma tahiyar hasken wata ko rabi ko duka duka amma akwai lokacin da za a ambaci na ranan da khusuf na wata da kusuf tare da cewa amma asali yana ce kusuf na rana ne yana ce khusuf na wata ne wannan kuma da kusuf kin da khusuf kin lalle da kwai tsari wanda yake ana samuwar su ne gwalgwadon yanayin wuraren da rana ko wata ke bi tsari na ɗabi'a wanda alisahi ma ana iya gane su to amma asali Allah subhanahu ta'ala yana yin wannan ne bi ma'ana kusuf ko khusuf saboda tsoratar da bayan shi da tunatar da su da maido su daga gafala zuwa ga dawowa ga tuba da neman gafara da bautar Allah subhanahu wa ta'ala, amma da kwai tsari na lissahi wanda, kamar yadda kana gane lokacin misalin fitowar rana ko kuma galibin lokacin kama wata, to su ma da kwai nasu lissahin da wanda ya san wannan fannin ko wannan babin yana iya gano cewa za a yi kusufi ba wai ilimin gaibi ba ne. sabanin wayanda wasu ke inkari da sun ji an ce za a yi kusufi lokaci kaza kuma abin ya faru sai su yi kama wani ilimin gaibi ne wannan lamari na lissahi da wasu alamomi da Allah subhanahu wataala dora a cikin halittun shi kenan kusufi dai da kusufi aya ce Allah subhanahu wataala ke sawa yana nuna mutane cewa kamar yadda ya shafi hasken ranar nan ko ya tafi da rabin shi yana yi azabtar da bayan shi saboda ka su koma su ji tsoron Allah su ci gaba da addu'a da fatan Allah shi yayi musu da wannan ababen حديثنا فرقوا عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وأن حديثنا عائشة رضي الله عنها تكتشوا رانا تا كسفي كوتا خسفي يعني حسكن تياته ملوكة من الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي فيأيك ما يشيلا ما يكرا يكرا saboda ba kiran sallah irin wanda aka saba za a yi ba sai dai ce mi as-salata jami'a wannan lafazin guda biyu as-salata kaga ya zama mansubi ne ya zama kenan ala hadfi fa'ilihi yani addu salata ko sallu salata ko sauransu da ya zama maf'ul ne na fa'il na fi'il mahdhuf taqdiruhu sallu salata kuma ana iya cewa as-salatu jami'a ya zama mubtada ne as-salatu jami'atun kenan kenan a tawo ai sallah ko ya zama as-salatu ya zama mubtada kai wannan ce ko kuma ya zama as-salata jami'atun ya zama akwai jumla wanda aka cire fa'il kin sai ya zama jami'atun dukan shi khabar ne na mi ko ya zama ne dukan shi na'at ne na na as-salata jami'atan ya zama صلي الصلاة جامعة جامعة حالي الصلاة جامعة مبتدا خبر الصلاة جامعة الصلاة يذم فاعل يذم خبر وجامعة حال ذكري أوجه ديوا كي كربانا نحو أما معنى شي كرا أكيد أزو أيمي mai sallah irin wannan kiran ana yin shi idan ya zama ana so a taru don sallar kusufi ko don sallar roƙon ruwa kai ko don kira zuwa ga yaƙi ma ana iya mi a kira da wannan lafazin cewa as-salata jami'atan ko as-salatu jami'atan ko as-salatu jami'atun gane ko fajtama'u sai mutane sun ka hadu وتقدم فكبر سيمن الله شيغا باي كبر وصلى أربع ركعات سيي ركوع هدو في ركعتين متشكر ركعة بيو وأربع سجدات da sujudi hudu da sujada hudu abinda an ka sani raka'a biyu ruku'i nawa gare ta ruku'i biyu to ita wannan raka'a biyu da ruku'i hudu yana an kai kabbara ayi fatiha sai ayi dogon karatu sai a ruku'i an ka dago malmakin a sai sajada sai a ƙara yin karatu kuma ayi dogon karatu sa'annan sai kuma ayi ayi sajada wannan shine arba'a raka'at fi arba'i sajadat kuma za mu ga hadisi na Aisha zai ƙara fayyace mana insha Allah subhanahu wataala wannan ya nuna cewa kenan na'am ya sosai harkar lissayi ce ta masana ilimin falaki a musulunci ma ya ai duk ɗaya ne duk ilimi duk ɗaya ne tunda ba wani sihiri ba ne ilimi ne na alamomi da ɗabi'u da lissahi ba wani abun sihiri ba ne ko kuma wani alamin abin maji haka wannan na nuna cewa kenan an samu khusufi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne idan an yi wannan khusufin ya zama kenan ana shirye sai a yi sallah da ta roƙon Allah kuma ya shiga sallah ba za a yi ta ba sai Allah ya yayi abin dan an sallami Allah bai yayi ba a tsaya a ta addu'o'i da neman gafara da tuba ga Allah subhanahu wataala har Allah shi yayi sannan kuma ba a kiran sallah irin da an ga sani sai da ce mi as-salata jami'atun wa jami'atan sa'annan kuma ana ana ana mi ana yin wannan hay'a ta sallah ruku'i hudu sajada hudu cikin raka'a biyu an abi mas'ud uqbah ibn amir al-ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وأن حديث أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه البدري yake cewa yana bayyana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle rana da wata inna shamsa wal qamara ayatani alamomi ne guda biyu min ayatillahi daga cikin ayoyi da alamomin samuwar Allah da nuna kudura da iko na Allah subhanahu wataala dan rana da wata suna daga cikin maye mayan ayoyi da alamomi masu nuna min samuwar Allah alamomi ne ayoyi ne kauniya akwai ayoyi shar'iyya qur'ani da sauransu ayoyin qur'ani kenan da kuma ayoyi na kaun alama kenan masu nuna samuwar Allah da cikin mulkin Allah to rana da wata wasu daga cikin ayoyin Allah ne wa'inda yukhawwifu Allah bihima ibadahu Allah na tsorata bayin shi da su wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin kuma lallai su hasken su bai tahiya dan saboda mutuwar wani ko min girman shi minan nasu daga cikin mutane wala li hayatihi ko dan haihuwa ko rayuwar wani fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga ciki to me za ku yi fa sallu ku yi sallah wad'u ku yi ta'addu'a hatta yankashifa ma bikum har sai an yayi muku abin da ya faru gare ku wannan na nuna mi hayya waje dai ana iya sunna ce a tashi ai sallah idan an samu wannan kisfewa na na rana ko wata a koma ma Allah subhanahu wataala da tuba da istighfari cewa kuma za a yi ta sallah ne har Allah shi yayin mutane abun za a yi doguwar sallah sannan kuma wannan yana nuna cewa karara yin kusufi da kusufi hikimar shi tsoratar da mutane Allah ke yi daga ciki kuma kamar yadda muka ce dama lamari na dukkan ababe da akwai alamomi na ɗabi'a wanda ko a ruwan sama akwai ɗabi mun san hikima ce rahama ce ta Allah ki sabkar muna amma da kuma alamomin da zaka iya ganewa alamun ruwa sun kusanto da sauransu kuma yana nuna sabanin abin da galgajiya ake yi idan Allah ya tsoratar da wani a tsoraci Allah a koma a yi ta sallah ana roƙon Allah ana istighfari ana salatin manzon Allah sai a ɗauki ganguna kuma ana ta kiɗa ana kafirce ma Allah ana danganta ma Allah abin da bai dace ba kaga lokacin da ake ce an kai kusufi a wani wuraren sai ga an koma min ana ana kuma ƙara banna ana sabo ana kiɗa ana waƙe na danganta ma Allah ta abun abokin tarayya da lokacin da za a ce rana sake bawanki kaga an tabbatar da wani ubangiji tare da Allah cewa ita rana ba watan ta wata bawanta ne alhali bawan Allah ne ita ma baiwar Allah ce ana kiɗi ana rawa ana waye ana shirkance shirkance wannan abun bai dace ba Allah na tsoratar da mu kuma malmakin tsorata sai kuma a ɗauki ganguna a yi da bijirewa wannan haka yana nuna min rashin tsoratarwa tsorotuwa da abin da Allah ke tsoratar da bayan shi da shi abin da bai dace ba ya kamata a yaɗa mutane irin nan fahimtar sabanin yadda ya dace a yi Allah ya tsoratar da mu tsoratar mu lankwaso mu karyo mu yi sallah sai kuma a ɗauki ganguna kuma a ta kiɗa abin kaga ko alama bai daidai da da hankali ba kamar irin abin da ake sa ma yara lokacin watan azumi lokacin ƙarshe goman ƙarshe lokacin da ake koma masallatin ne da koma ana salloli da itikafi da ibadu da yawaita sadaka da sauransu sai a ce kuma yara su da cikin gumma suna kiɗa suna waye suna tashe wai al'ada ce ta mutane tashi a raya ta ya za a raya al'ada da ta sa a musulunci wadda ta keta hurumin watan ramadan mulmaki a tashi a yi salloli sai a ce a ta kiɗa su ba sai sallar ba ba su bar sun kai sallah ba mulmaki a ta sadaka sai a ce a ta roƙo su ba su je sun kai sadaka ba ba su sha mutane lahiya ba kaga duka wannan ababe ne wanda ya kamata a yaƙe su ba wai al'ada ba ce mai kyau ba al'adar musulmi ba ce wannan abu ne na shirme wanda bai dace ba ana yin shi an aisha radiyallahu anha qalat khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يرى من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات نعم مم. الصلاة جامعة جامعة باع كده صلى كتب الحمد لله كتب باع ايش باع ما الله اكبر duka ba'i kawai dan dauki speaker ko kuma zai mutum zai magana kawai sai da ce as-salata jami'a kawai kawai roƙon ruwa kusufi walgwadon yadda mutane za su ɗan ji ba sai an kiran sallah ba kenan wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha ya suranta muna cikin fayyacewa dalla-dalla yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wannan sallar cewa sai radiyallahu anha khasafat ash-shamsu على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكر أنا يا دشي ألوك من الله صلى الله عليه وسلم فقام من الله الزابرة التاش فصلى رسول الله يصلى بالناس فأطال القيامة يصوي تسعي ويدوق ورسعيوة ثم ركع يركوئي فأطال الركوع يصوي تركوئي ثم قام يساكت عيوة فأطال القيامة يصوي تكمس عيور وهو دون القيام الأول sai dai bai kai tsaye ta farko ba wannan kuma ɗabi'a sallar manzo Allah ko a cikin sallolin farilla kenan thumma raka'a yayi sakin ruku'i fa atala ruku'a ya tsawaita ruku'in wa huwa dun ruku'i al-awwali bai kai tsawon ruku'in farko ba thumma sajada sai yayi sajada fa atala as-sujuda yayi zogo sajada thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi ar-rak'ati al-ula sai yayi a cikin raka'a ta biyu irin abun da yayi a cikin raka'a ta farko thumma sarafa sai ya daga sallah kenan sallame wa qarin jalat ash-shamsu rana ta yayi haskanta ya bayyana fa khataba an-nasa yamma mutane hudu ba fa hamidallaha ya gode mu Allah wa asna alaihi yayyabi Allah thumma qala sai yace inna ash-shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayati Allah na daga cikin mayan alamomin Allah la tankhasifani li mauti ahadin hasken su bashi tahiya saboda mutuwar daya wala li hayatihi ko dan ko dan rayuwar wani fa idza ra'aytum dhalika idan kun ga irin wannan fad'u Allah ku roki Allah wa kabbiru ku ci gaba da girmama Allah wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku yi sadaka thumma qala sai manzo Allah ya ce ya ummata Muhammad ya ku al'umman Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi ma min ahadin ba wani aghyaru min Allah subhanahu wanda fi Allah kishi ba wanda fi Allah kishi Allah mai tsarki amma kishin Allah ina shike min an yazni abduhu bawan shi ya zina aw tazni amatuhu bai warshi ta zina يا أمة محمد يا كو الأمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم da kun san abun da na sani na girman Allah da abun da Allah ta na azaba ga wanda ya saba mishi da kun san irin wannan la dahittum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka da yawa wa fi lafzin wa na lafazi kuma fastakmala arba'a rak'atin wa arba'a sajadat sai ya cika raka'a ruku'i hudu kuma sajada hudu amma duk cikin mi raka'a biyu yana wannan kaifiya da an yi kusufi an lura da wannan ya tabbata kai tsaye a kira mutane a zo a yi do a yi ayi sarwalla a yi sallah tun yana ayi sallah da bakara duka ko kuma ya dauki bakara da al'imrana ya raba bakara a cikin raka'a ta farko mai ruku'i biyu sai kuma ya raba al'imrana a cikin raka'a ta nawa ta biyu mai ruku'i ta ma biyu ko kuma dukkan ta bakara ka raba ta hudu kenan ka dauki rabi na rabi na farko sai kai raka'a guda da shi bi ma'ana tsayawa biyu in kai fatiha sai kai karatu dogo kai ruku'i ruku'i ga ai sauran tasowa ai ta subhana rabbil azim ai irin subhanaka allahumma rabbana hamdaka allahumma ighfir li da tsawaita sai a dago a ci gaba da karatun bakarar ba tare da an an sake dukawa sajada ba an kai dogon karatu sai ayi sajada sajadan ma ai doguwa cikin ai ta addu'a Allah mun tuba Allah mun tuba cikin addu'o'i kala-kala nemi gafara sannan kuma a tsago tunda alama ce da Allah subhanahu wataala ba dan rahama shi ba ana saba mishi ana banna doron ƙasa shin ayi mun azaba shin ayi nada ranar baki daya ya bar mu ba ba haske to sannan sai a nuna karyowa da kuma tuba ga Allah subhanahu wataala na'am galgwada a gamsar da mutane mai abin da wanda ke na ma'ana ya ce ta jami'a duk garin ya haɗo ai shikenan so ɗaya yayi in ba su zo ba a ƙara su ji su zo in ba su zo ba a ƙara su zo kenan gulgwada yanda bi zai gamsuwa in wani sa shi ya zo an ka fara sallah kuma shikenan guda hudu duk raka'a biyu a sajada hudu gare ta dama kogo duk raka'a biyu ta duniya sajada hudu gare ta bambanci ɗaya ne ka samu ruku'i biyu zaka shi ɗaya ne bambancin نعم نعم ركعة قد فاتحة بيقريت كاتون ne za a yi dogo wallahu alam akwai siffofi daban-daban ma cewa sun zo a wannan sallah ta kusufi ko raka'a biyu kadai ma mutum yayi da ruku'i biyu nice godi ai kowa san da ake raka'a biyu kadai da ruku'i biyu yanda aka saba ana haka nan akwai yanda a'a na ba shi amsa ko ai shi ya gane da ke ba ta kamace shi za mu gane akwai kafiyat daban-daban saboda akwai dan sabani tsakanin malamai kan yanda za a yi wasu ma san ce raka'a bi kawai za a yi yanda aka saba yin sallah yanda aka saba yi amma sai a dogon karatu na'am amma dai wannan kaga ta tabbata a hadisin Aisha kuma cikin Bukhari da Muslim hakan za a yi Na'am. Na ba da amsa shi ma na faɗi, can da na faɗi na faɗi. Ko, wai jiya miniti? Miniti? Eh? Eh? Kaji? To. Na'am. Kowane mata suna isa gida su ma, in kuma sun zo masallaci a korinsu ma suna isa zuwa. na ce in an sallame an gaba bata jaye ba tunda ai an zo ma Allah da sautar masallaci ne sai a tsaya kowa shi ta addu'a ya ta karatun Qur'ani ta neman gafara ko mutukar ba ba a samu cikin tsanani ko nawaye ba galibi daga cikin hikimar Allah abun bai tsawaitawa ba cika ba cika wuni daya na shi ba dan lokuta ne wanda ai na tsoratar da bayan Allah kuma sai kuma abin shi jaye da taimakon Allah kenan to wanga hadisin na sha mu lura da shi da kyau kenan dai an samu shi ma har yau jiya kusufi kuma ga sallar shi mu Allah yayi sannan kuma ana yin sallah kamar yadda hakan ta zo tare da ruku'i biyu kuma cikin raka'a biyu ai ruku'i hudu raka'a dai a masa ruku'i biyu idan kai kabbara ai fatiha ai sura sai a ruku'i idan ta so a ci gaba karatun qur'ani ai tai sannan sai ai sajada shikin ai haka in ka taso me waya ciki akwai waya na waya ciki a waya amma ana so a tsawaita karatun sosai in mutum baka da karatu da yawa sai ka tana abin da ka iya shi sa dama manzo Allah yake cewa wanda zai bada sallah wanda fi karatun Qur'ani ya fi karatun Qur'ani ya san har da shi kuma ya san fassara shi kuma yana aiki da shi sai shi gaba sai ya ja mutane sallah na'am kuma in raka ta ta farko misali in ta kai rabin awa to mai bi mata ba ta wuce minti 20 mai bi mata sai ta dan zama dama sallah ana yi ne ana mi na rage saboda kosawa da gajiya sai a rarrage ana wannan kyau sannan kuma in mutum ana yi a yi hudu ba bayan sallar tun da galibi ana sallah mutane suna zuwa to an kare sai a tashi a tunatar da mutane ga abu in kuma dija mutane suna nan kowa ana yi gabatar da hudu ba shi wannan ba wani abu kayyadadde ba ne tambiyi ne akan abin da ya faru cewa ga abin da ya faru ana tsoratar da mu shi ke saboda haka yanan sai mu tsaye mu yi sallah ko kuma in an riga an sallan ne a ci gaba da neman gafara ga Allah tuban mu Allah masu kurakurai su bari Allah ya hushi in ya hushi yana ya halaka mu to da tsoratar da mutane game da barin kwakwai da sauransu wannan sha da kyau idan kaga mun gane cewa lalle rana da wata daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala kenan sabanin abin da yake rike ga kawunan mutane jahiliya cewa ai bawa rana wata bawan rana ne rana ta kama shi ne shi barawo ne ya shiga hanyar ta wannan duka shirme ne jahiliya da alamomi na masu bautar rana to saboda ka mu duka mu hidda mutane wanda a cikin kanunsu ko lamarin ruwa galibi idan an samu hari jinkirin ruwa sai ka samu mutane an ta ana bori ana tsahi ana budin daji ana kabar jeje ana watsa jini a gawo ana duka jahiliya ce ayyuka na shidanci wanda bai halatta ba ya Allah ya jarace da rashin ruwa kuma a koma shirka da kafirci ai abun ma akwai rashin hankali ciki ya kamata kenan a wayar da mutane kai bai ta addu'a zan ki sadaka kuma a kwadaitar da mutane to jama'a yi sadaka kaga wannan sai dan saboda sadaka tana kashe hushin Allah tutfi'u ghadabar rabb sadaka idan Allah hushi ne ana sadaka sai Allah subhanahu wataala sai ya huce sai tausaya mana sai shi yayi mana dan amfanin da rana ke mana ba karami bane in duniya ta zama kamar haka wal ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati wa ai sai zo muku da shi kullun duhu haka ya za mu to rana amfanin ta ba iyaka mu ta mu nemi abincin cikin rana ga ta hab karhin jiki ta bamu yanzu ga shi ana amfani ta wajen lantarkin nan awa bai da yawa duk rana ba ta da iyaka amfanin ta bai da iyaka mu gode in Allah wannan ni'ima da yake mana kuma mu ci gaba da bauta mai mu daina mai shirka mu daina kafirce mishi da ni'imomin haka kuma daga cikin abin da Allah ke kishi idan mutum yi bawan shi zina zina abu ne mai muni yasa Allah ba ce ga ai zina ba a amir ce ga a kusanci zina yana a hana kusantarta ya yi ƙarhi da ma a hana ta wala taqrabu zina Allah ce mata alfasha ce kuma mummunan hanya ce dan zina illar ta cikawa cikin al'umma bai da iyaka dan ɗa ɗa ɗa na gari ɗa ba bawa ba mai yanci mai mutunci bai zina bai zina ba shi dan saboda ashirin da ta cikawa cikin al'umma bai da iyaka babu bala'in da zina ba ta kawo tun daga cututtuka da ta'addanci duka daga cikin sababin shi zina in kai kana ganin kai kare haƙƙin ɗa da kake yi an je wanda ya zina ko an bulale shi kana magana baka san haƙƙi da mutunci na mutane da ya gurɓata ma rayuwa ba amma ka san haƙƙin fasiki mujrimi ɗan ta'adda wanda ke ta mutuncin mutane da hurumin mutane wani irin hankali ne wannan wannan ba hankali bane ba saɓanin hankali ne saɓanin hankali ne kuma duk kawai zina da mutuncin wani shi masu da tashi shi sa da matashi ya zo ce manzo Allah in izini in zina annabi ce guso guso kana so ai zina da ma'innaka ya ce a bai su kana so a yi zina da ƙaunar ka ce bai su da ƙaunar babanka bai su mazala ce to wadda za ka je ka zina da ita san inna wani ce ba ɗiyan wani ce ƙaunar baban wani ce to ɗayin shi yasa wani mai hikima ke cewa inna zina dainun fa in aqrattahu kana alwafa min ahli baitika fa'lami man yazni yuzna bihi walau bi jidarihi law kunta ya hadha labiban fafhami mutum in ɗani bai keta hurumin mutane bai keta shi mutum shi kiyaye wannan abun alfashai ta yi mun yanzu in ana kallon wancan wanda ya zina shi mutunci gare yanci gare shi in akwai zina kaga tana sa kisan kai kisan kai tun da kawo kisan kai yawancin cututtuka da sun kafa yaɗu a duniyar gaba san su can da din mai kawo su zinace zinace wa ba'i da banna da duka saboda zinace da wannan sa'an nan kisan kai za a ahi mutum ta hanyar zina don saboda tsoron kuma duniya ana hitowa duniya sai a makure shi a tulla rami nawa an kai shi wancan ɗa da an ka kashe bai da yanci shi bai da haƙƙi bai da haƙƙi shi to sai ya tashi wanda tsira wani fata da mutunci da ran shi za a tulla cikin hadama karne ya cizga musa ta cije shi ta cizga kwari da kyankyasu da komi ya halaka har ya mutu cikin wannan sharakin me ka wannan ta'addancin sababin mene da nawa an ka samu karne sun ci rabin shi dan zina nawa duk me sababa wannan abu yanzu dan adam a yadda cikin shara cikin bola karne su tanye shi duk ba ta'addanci bane ba jarima bace wanda girma ya samu ya tsira ta shi cikin rashin kulawa tun shi na dan yaro dan kanyi ba a san shi saboda mi dama sai a ce dan zina ne ba a son shi wataƙila abokan shi na gora mishi tun shi na ƙarami bai da uba sai ya girma ya samu kan cikin damuwa da takura wani ma bai san halin shi ba sai ya je neman aure a ce ya kawo baban shi bai bai da uba ya shiga zulumin da sai ya kai ga shaye-shaye wannan da aka takura ma kasashen nan matsalar shi bai da haƙƙi shi wani daga nan yake zama ɗan ta'adda dan al'ummar gar ta samo shi ta hanya mummuna ya zama shege bai da uba ta da cewa mazanatin su ne shaggu ba shi ne shege shi bai da hannu cikin lamarin al'ummar gar ta same shi gaba ɗaya bai bai tausayinta bakin ciki da shi ma shike yi shi ma bai tausayin mutum zai tare shi yanki ya kashe ya bigi ya halbi a ba shi ban bai tulla ma jama'a duka sana tashi ba tausayin kowa dan sun same ta hanya mummuna me ka mutane ga bala'in ba su ba dan kirki dan gutunci mai tausayi mai kannan uba mai kannan uwaye zai taya tulla mutane 500 100 bomb yana yawan nan to wasu daga cikin su diyan zina ne bakin ciki ya dame sai ya sha sai ya sha kayan shaye shaye ya badda hankalin shi sannan ya ji dadi ya huta amma damuwa ba ta bare shi ya bar kasar da yake dan ana ganin shi ana ce mishi shege ne bai da uba so to wannan duk ba haƙƙin jama'a ba su da wannan haƙƙin wani wata bai Allah ta zo gidan marayu ta ga marayu ta doke tana kuka diyan tsintuwa wanda ake yadda nan ta tsinta tana kuka wani malami ganta ba ta da hijabi yace mike ma kuka tace ta tausaya mai yace ta dubba ku bane ba sababin ku bane tace ita ba ta zina yace ai wannan da ke ba ta to ba ba hijabi da tsareci mi ke sanya zina ai kusanta zina ce wannan ita ya da tsare ce kusanta zina ce kallon tsare ce kusanta zina ce yace ku ku sababa wannan abu kuma haka ne duk mai ta da tsare ce ta sababa zina dan in ta motsa sha'awa wani wanda bai da aure dole sai da shi zina saboda haka kenan in za a yi yaƙi da masu keta hurumin mutane da masu ya kamata a yaƙi da zina wallahi hukunci Allah daidai shike da wanda ya zina ya taba aure a jehe shi a ta jehe shi har ya mutu daidai shike dan abin da yake jama al'umma kin ya yi muni sama ga abin da shi an kamishi ya yi muni dan ba jiwa ba yana sababa barkatai tunda ba a yadda shi ba karre su tanye shi su suna sa a yadda dan yaro mai ya gani bai ci ba bai gani ba bai taka bai karya ba a yadda shi a shara karre su tanye shi nawa ka tsinto nawa a je gidan in tsinto a gani ba su da iyaka a da wannan jaran ya kamata mutane su kalli hukunci Allah su gani Allah bai au ba ba hikima ba tsari tsarin Allah shine tsari amma mutum ya zina babu wani abu ya ɓoye shi kenan sai ka ɗiyan shaggu ga gari sun yawa wani a ce maka ɗa goma gare wani ɗa sha biyar gare shi duk ɗiyan shi ne amma duka ba na halal bane wanda shi ke saɓanna ta yawa cikin al'umma saboda haka Allah na kishin ya ga bawan shi na zina Allah ya tsare kenan saboda girman abin da Allah ta na damma maɓannaci da kuma mai kuskure da mai waye shi yasa annabi ya san wannan yake cewa da mun san da shi da mun yawaita kuka mun rage dariya saboda haka kenan ya nuna mi matsala nan wani nuna zargi ga yawan dariya kamar da muka ɗauki rayuwar mai yanzu kullum a sha dariya ba a buɗe waya so goma sai kaga so biyar dariya ce kawai an buɗe a ban dariya wani ma hadda hisabin addini amma addini izgili a yi dariya wannan sallah ya yi wani abu a yi dariya yawan sallan ƙarya a sharo a yi dariya a ce wani addini ku karatu a yi dariya an ɗauki addini abin wasa shi wani malami ne amma na barkwanci malami addini ya jawo magana kamar aya a yi hasara a yi dariya kawai dariya al'ummar dariya zukata sun ƙeƙe shi wani neman kuɗi suke da dariya wannan sana'ar shi sha dariya kullum haka muke to jahiltaka kai da kasan mala'ika ya ɗora ƙaho ga baki ya ja ƙafa ɗaya ya kalli sama shi na jin a ce mashi busa ya busa koyaushe mutuwa tana yanzu maka ina haka ta dariya har ta ba a ce ka sanya rayuwarka kullum kuka ba a'a amma mutum ya rage dariya matuƙar ba abu da lokacin shi ba ka zama rayuwarka gaske ce mutum ya kiyaye ire-iren wannan ababen na shirme na ɓanna me amfanin dariya kullum tun mahaukaci na tsare عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسف الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام بأطول قيام مضاف بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وأن حديثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خسفت خسفت الشمس كنا مسكرانا دكا كون دغتشكي يا تحي على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوكة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama faz'an ya tashi azabure ya firgita yakhsha an takuna sa'atu kana cewa haka yana tsoron kiyama shi ta zo an takuna sa'atu kenan takunu kana zama tamma ce ana as-sa'atu fa'il babu khabar babu khabar kenan an takuna sa'atu bima'ana an takuna sa'atu an an an an takuna an taji as-sa'atu aw an ta'ati as-sa'atu an ta'ati as-sa'atu kuma kana cewa an ta kuna sa'a ta ya zama ya zama kana ya zama mi khabar ne a sa'akin ya zama an ta kuna hadhihi sa'atu أو هذه اللحظة أو هذه هذه الحادثة ساعة الساعة يعني ذما خبر كانت ذما تام كون ناقصة إن ناقصة أن تكون الساعة إن تام إن تام أن تكون الساعة ذك كان أتوا شيني سي حتى أتى المسجد سي من الله يزوم صلاتي فقام يسعي فصلى يسلى بأطول قيام هذا أطول بعدين مضاف إليه بس ما أطول بأطول قيام لدوغون سعيوة وركوع لدوغون ركوي وسجود لدوغون سجدة ما رأيته يفعله في صلاة قط من تبغني يا إرم وانا بشكين صلى تندنك ثم قال قط كان ظرف لما مضى ظرف قط مبني في محل نصب ثم قال سيدتي إن هذه إن هذه الآيات kaga wa'in lalle wa'innan ayoyin allati yursiluha Allah ta'ala wa'inda Allah ke aikowa la takunu li mauti ahadin ba ta zama saboda ba ta kasancewa saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko dan rayuwar wani walakin Allah sai da shi Allah yursiluha yana aiko su ne yukhawwifu biha ibadahu shina tsoratar da bayan shi da su bayun shi da su fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga ciki fafza'u ku zabura ila zikirillahi zuwa ga ambaton Allah wa du'a'ihi da roƙon Allah wastighfarihi da neman gafara galibi irin wannan ababe da an sun faru manzo Allah yana tsorata kuma mai tsorata ho shi ke cewa zuciyar sharaya take da fara an ga hadari mutane suna murna manzo Allah tashi zabure ya tsorata yace ma Aisha yau ai ina tsoron ya zama kamar irin yadda an kama suwa mutanen wa falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne adawa su suka ga azaba sun aza hadari ne suka ce ai wannan hadarin zai mana ruwa Allah ce bal huwa musta'jaltum bihi ba kuna cewa a kawo ba shine wanda kuke cewa a zo da shi rihun fiha azabun alim تدمر كل شيء بإذن ربها كو بأمر ربها بأمر ربها فهو ذاك النبي كو هذا يدقني بيت ورطة هيك فيك اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت أرسلت بها ونعوذ بك من شرها زوا ثورا الدوئي كنا كونغا mutum mai mai ganin irin wayannan ayoyin ya firgita shine mai zuciya rayayya mai zuciya mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah na fassara shi ko ha kenan wannan hadisin shi ma duka ya dauke irin sako wa'ancan cewa idan an ga irin wannan a tashi a roƙi Allah subhanahu wataala wannan salatul kusufi kenan ku kusufi daga cikin na wani daga cikin nau'o'in sallah mun ga kusuf ko to sai al-istisqa al-istisqa shine talabu suqya roƙon shayarwa ko sallah ne roƙon shayarwa roƙon ruwa istisqa al-istisqa roƙon shayarwa daga cikin sallolin da suke sababi kenan idan an samu hori ko kuma rashin ruwa ko jinkirin ruwa ko kuma wanda mai kama da haka sai a tashi a haɗu shi ma a yi sallah wa roƙi Allah عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى حديث عبد الله ابن عاصم المازني يتشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياهتو يستسقي شنا روح ينا نيمان شايروة فتوجه إلى القبلة يهوس كان شار القبلة يدعو شنا روقه وحول رداءه سيجوي رقش ثم صلى ركعتين سيصلى ركعة بيو جهر فيهما بالقراءة يا بين كراتونشي أشكين صلولين وفي لفظ أو لفظ كما أتى المصلى سيزو مصلاتي با مصلاتي عفوا يزو باكين غريب inda ake sallar idi al-musalla ba cikin gari ba cikin masallaci ba inda ake sallar idi wannan hawwala rida'ahu ana juye riga saboda mi tafa'ul tafa'ulan bi ma'ana ya Allah yadda mun ka juye riguna Allah juya mana yanayi canza mana kenan canza mana daga hari zuwa mi ruwa daga bushewar ƙasa zuwa rayuwarta in rida'un ne kun san rida yanzu wannan wannan riga ita ce jallabiya to in rida ne kamar irin wadda mayahi ne haka sai ka juya ta kamar da dama hagu ya isa juya ta juya ta in wadda ba ta mai dawa dama hagu ne birkice ta canjin ne ake so ba wai wani wani wani abu ke cikin juya ko canji ne ake so juya yanayin in ma kadai shi magani gare ka ko kuma wani kutura wannan juya shi juya shi kawai barkace shi ba matsala juyi shi shi ne matsala sa muke wannan don don neman Allah ke sai dai sallah wannan kenan yawancin malamai sa ganin mustahabbi ce da an samu hari a taro ayi kun ga sha tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma yan samu dama kenan mutane sun haɗu ana iya a ɗan tunatar da su inda kuma mai zalunci shi bari a kwatanta musu saboda daga cikin sababin sabkar ruwan sama yawan istighfari faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa mutane wa'azi a wannan sannan kuma kafirce mana imomin Allah yana sa hori الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكان كان كان سنك قرية سنك كنغري والله سيكام وصد إليها أو نصف كسنتوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أموت على وأزي أمس قرقدي من ظلم شبري من تأدن شبري ذكر ونن شنا ركيو يا كما كل على شيء ana iya mutane wannan hudubar a yayin da aka yi wannan sallar kenan in zama an haɗu kame a yi sallar ana iya gabatar da huduba in bayan an yi ne kuma shi ma ana iya duka ba wani a wannan bane kenan ita sallar alƙurra ta zo wajen wasu malamai suka ta cewa kawai raka'a biyu kawai za a yi inda aka saba mu amma a bayyana karatu sai dai kuma akwai kaifiyar ta zo daidai kaifiya yadda ake sallar idi ya ake sallar idi ba mi a yi kaifiya yadda ake ba inda ake ba inda ake mun haɗi na haɗi inda ake wajen kabbarori wajen kabbarori na farko bayan kabbar harama kabbara nawa ake bakwai hadda kabbar harama yawwa shidda ban da karaba kabbar harama raka ta biyu fa yawwa to kaga ya haka ake yin sallar qurra ita ba a tsawaitawa karatu ita karatu takaitacce zaka ana karanta sabbi da halata sai ayi wannan wannan sallar qurra kenan galibi ita in shugaba ya umarni a ta ayi in kuma shugaba abin bai dame shi ba ko kuma musulmi kuna da lokaci kuma kan kwaɗe sai ku ta kuyi عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل رسول الله صلى فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله فادعوا الله يغيثنا قال ففرغ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل ترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي مثل نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنا ثمن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية دون الهضبة ودار القضاء دار عمر الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء الدين في قضاء دينه wannan addu'ar sunanta al-istisha al-istisha amma lamun hamza kin wasalci al-istisha can alistisqa nan kuma mi alistisha mi istisha ana son a samu yanayi fes ana ta ruwa ana ta duhu ana ta hazo ana ta cabo wuri ya yabke ruwa sun yawa shi ami alistisha na a yayi yanayin a samu haske da dama shi ne istisha to Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa anna rajulan dakhala almasjida wani mutum daga cikin sahabbai ya shigo masallaci yawmal jumu'ati ran juma'a min babin ta wata kowa wadda kana nahwa daril qada ta bangaren darul qada'i yake wannan darul qada'i kin wannan sunan na darul qada'i ba lokacin annabi an kasan shi ba sunan ake daga baya aka san shi dan sai daga baya ne lokacin ma Umar ibn Khattab yalla gidan shi ne ko kuma gida ne da wanda na musulmi ko nashi Allahu a'lam an ka saida shi don a biya ma Umar bashi sai aka sami shi darul qada'i to an ka ta wannan hanya ya hito dan ya kutamta ma wanda ya sani ne wanda ya san inda darul qada'i yake yace muku mutunan ya hito ta kowa ta mi inda darul qada'i yake a lokacin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu manzon Allah salati da amince Allah sabbata gare shi yana tsaye yana hudu ba fastaqbala rasulullahi sai huskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai yace ya rasulallah ya manzan Allah halakatil amwalu dabbobi sun mutu idan babu ruwa dabbobi mida su ci kaga haki sai ya mutu babu haki shine sun mutu eh dan haki ya kare sai rani sun mutu wan qat'atis subulu hanyoyi sun yanke idan babu ruwa ba abinci ba ci maka ko kuma in yunwa ta mara kumma yawa su lokacin su ne telamomin su da bisbis nasu in raƙuma sun yawa da mi da abu laguro yunwa raƙumi yunwa gare bai ɗauka kai ɗauki kayanka shi ma ta kan sheke yanzu ba zan ta ɗauka kai ke ba to shi da ya ba balaguro ko raƙumi ya yi yunwa bai ɗauka kan shi balle ɗauke ka shi ne wan qata da subulu hanyoyi sun yanke na kasuwanni na abinci na abubuwa fad'u Allah yughithna yughith sai zama kenan jawab talab fad'u roki Allah yughithna roƙa mun Allah ya muna ruwa qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah daga hannun shi ثم قال سيتمي اللهم أغثنا يا الله إمنا روا غوث لغوثني هدري كوكما كتمكيم غوغاوة اللهم أغثنا اللهم أغثنا سو دوا سو أكو قال أنا سن أنا سيتي فلا والله نور كمني آه أصلا شو والله ني فلا والله لا زائدات فوالله ما نرى في السماء من سحاب إذا نتكين فلا وربك ني دام الزيادة تأكيد تكنوني الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فوالله كنا فلا والله أي يا رنش الله ما نرى في السماء من سحاب با مغنين كو دان جلجيجي سما ولا قزعة كو سان قزعة جلجيجي كاتو كو سان شي تو دان ترب ترب جلجيجي نحزو ترب دان كدان كما كون وايا واتي دان ترب ترب ترب كدان نحزو سوني قزعة ان قنانا مي gidagizai ‘yan ƙananan hazo, ko su ne ƙaza ba magani ko shi babu, sa'an nan kuma wa ma baina na wa baina sal'in min baitin wala dar da wani dutsi ana ce mai shi sun sal dutsi ne wanda ke yammacin ko yamma maso arewa ta madina tsakaninmu da shi tsakaninmu da dutsen babu gida ko ɗai kenan abin harko sama dai ba a girgije ko dai babu kaza ko dai sannan tsakaninmu da dutsi wanda ke yamma masu arewa ga madina babu bait babu gida ko dai ba daki ba gida kenan laisa bainana wa baina sal'in min baitin wala dar ba daki ko dai babu gida ko dai me yake so ce ma yanda abu zai hito daga can yana ganin shi babu abin da shabakin sai mu tsakanin mu shi qala yace fa tala'at min wara'ihi daga bayan dutsen sai wani abu hito mi sahabatun girgije ƙato mithlu tursi kamar turs mai turs abun yaƙi garkuwa garkuwa mai kama hulakka ba turs ana riƙe ta ana yaƙi da ta to kama wani hula ƙato na girgije ya daga can baya ya rihike ya rihike mai ya rihike sama ya rihike ya rihe rana falamma tawassatat as-samaa lokacin da ta kawo tsakiya tsakiyar sama in ta sharat ta baje sun an tsarar ta sako ruwa kaga alama ta annabtakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yayi addu'a kun kai tsaye an ka sako da ruwa qala ana sai ce fala wallahi rantsuwa ne ma ra'ayna shamsa sabtan asubuci daya ba mu ga sati ba me asubuci sati sati daya ba su ga rana ba sati dai ba su ga rana ba qala ana ta zuba ruwa kaga ke sai a hankali ثم دخل رجل sai wani mutum ya shigo masallaci da hayya wajiya a wannan kowar ana ji ana hudu ba min zalikal babi daga wannan kowar fil jumu'atil muqbilati a juma'a mai zuwa wa rasulullahi qa'imun yakhutubu manzo Allah yana tsaye yana hudu ba fastaqbalahu qa'iman kuma ya tsaye fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah halakatil amwalu dukiyoyi sun mutu go sun halaka in dabbobi sun sha kashi ruwa ai mutuwa suke ruwa yayi yawa mutuwa za su hakkin ma ai bai kai labari tunda ba rana balle tashi ko gebe ya tai da su su halaka ko dukiyar mutane da attare wani wuri ruwa su tare ta halakatul amwal wa anqata'at as-subulu hanyoyi sun yanki in gebe na gudu sati ɗaya ina za a kasuwa ba labari fad'u Allah yumsikha anna ka roki Allah ya tsaida mana ruwa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi da hikima da abin da sani ne mu'amala da Allah bayyawa ku ce a yarwa kun ku ce a bari a'a Allah Allah me yace farafa rasulullah ilai thumma qala da annabi daga hannu sai ce Allahumma hawalaina Allah zuba gefe gefen mu gefe gefen mu yana baka ce a bari gurgurdan hikima Allah baka ce a bari ce ayi gefe da su shi ne ana so a yaye mana kenan yanayi Allah zuba gefe hawalaina gefunan mu wala alaina ba saman kanmu ba اللهم يا الله على الآكام سمن تدني تلرري بابا شيني أكما اللهم على الآكام يا الله سمن تدني والضراب دكا دوا سوني wa butunil audiyati da kwari a cikin ramu da kwararra wa butunil audiyati wa butunil audiyati da cikon kwararra wa manabiti shajar da kuma inda da kuma gindin itace da tushe can a zuba can qala fa aqla'at wannan girgije mai zubo ruwa sai jayi yayyayi kama an cire haure kawai gusa daga nan yayyayi على فأقلب وخرجنا نمشي في الشمس شي كان سيمك هيتو من هي تكين شكرانا يعني كونغا أن استسقاء كونغا سيان كي استسحاء والغدا بقات wannan hadisin akwai fa'idodi da yawa daga ciki ya halatta kenan mutum ya maliman hudu ba shi na hudu ba ya halatta kai kan hudu ba amma kamshi magana amma in kan ma wani magana kuma matsala ne amma shi kana kai mishi mi ta mishi magana kuma a roƙi ruwa ba dole sai a yi sallah ta roƙi ruwa ba a cikin hudu ba ma kenan ana iya a roƙi ruwa ƙarshen hudu ba ko kuma cikin hudu ba a roƙi Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa a daga hannuwa saboda haka dan a nuna buƙatuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga mishi cikin hannuwa ciki cikin hannuwa ko a sallar roƙon ruwa wadda aka nuna manzo Allah ya yi addu'a ya juye hannun shi ba wai haka bane yayi yawan ɗaga hannun ne ɗaga hannu ɗaga hannu har ya kai bayan hannun shi ke sama duk tsananin ɗaga hannu ne amma Allah na ɗaukar shi ne da cikin hannu kenan ya zama tsananin ɗagawa har ya kai mi sai ka kama hannun sun mi duk da ke suna fassara shi a juyewa saboda tahawul da ake an juye riga kuma an juye hannu Allah juye mana yanayi to wannan na nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma Allah na karɓa addu'a shi kai tsaye ya roki Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye Allah subhanahu ta'ala ya sako da ruwa wannan ba karamin karama mace mai nuna annabtaka ko a ce aya musan a ce aya ya yi cewa mu'jiza don mu'jiza ba lafazi bane wanda yake na shari'a babu yanda Allah ce ya saukar da mu'jiza ga annabi amma ya tana yana cewa mi aya ko aya aya Allah Musa ma ayoyi Allah ce walaqad kana mace shan walaqad atayna Musa tis'a ami mu'jizatin آيات بسم الله yana ayoyi aya wannan aya ce ta annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai nuni ga annabtakar shi an karɓa mishi addu'a sannan kuma ya halatta kenan a roƙi arziki saboda a roƙi Allah ga dukiya ta halaka Allah sabkar da ruwa a samu abinci a samu cimaka a samu kasuwa a samu alkhairai wannan kuma ba lahi idan ruwa sun yawa sai Allah a zuba gefe alal akam can tudu da dutsi azjarab dutsi ko ruwa wanda idan ka saka mashi ga bai bai bai in ma lalace ma menene dutsi can azjarab kuma ya halatta kenan kamar da duk da yake ba a kiyasin manzon Allah da sauran mutane amma ana iya cewa in akwai wani salihi malami ko wani mutumin kirki da ake ganin alamun karɓar addu'a shi ana iya zuwa ya shiga cikin matsala a ce ni ce roƙa mana kamar yadda lokacin Umar ibn Khattab ya suka roƙi addu'a gawa Al-Abbas ko ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam idan kun ga dai wannan tawassuli ya halatta irin wannan tawassuli da mi addu'a salihi salihin bawa amma in bayan wannan tawassulin ba wani nau'i na tawassuli bayan tawassuli da siffofin Allah da sunayen shi da kyakkyawa da tawassuli da ayyukan alkhairi shikenan shikenan tawassuli uku wanda suke son halatta ma da roƙo dan zati annabi dan waliyi ko dan darajar wani ko dan waye ko dan waye duka wannan tawassuli ne wanda yake na bid'a Allah shi sa mu dace na'am na'am addu'a daukewar ruwa to shi da yake yanzu ne ya zo mana a hudu ba kenan ana iya ko da kai cikin sallah ko sallar nafila ko sallar farilla wadda ke dama a tare da mutane a ya isa tunda ba a zo ba wata da da sani cewa an kira mutane dan a roƙi tsaye da ruwa amma tunda ana juma'a in juma'a ta sai ku yanda wanzu Allah sassa mai muta kai addu'a sai mutane su amsa sai amin na'am eh majiba da gamiya da buɗe ɗaya ne tunda ba wani abu ke zuba balle a ce ya faɗi ɗaya kuma ba a sha hawa ba a shawa ai haka ai haka ai haka duk ba a yi shalmin wani ya kwaso ya kwaso kwaso sai ya zuba shawa me shawa roƙo ne kake yin Allah shi kenan ya karɓa maka can ba abu ya zuba maka ba nan ga inda wani ne sai ka tara riga ai ko ya haida ka shawa ba ba a shawa ba a shawa butunin audiya wadi kwari butun cikin kwararra cikas in gebe cika kaga daga ba sai mu je mu yi sai mu yi noman rani sai mu ɗebo sai mu amfani in rame cika tabki cika shine mutumin audiya na'am maji ba kyauta in kana iya ina iya in baka kyauta kuma kai ka hina hali ko kuma kai kana da hali ba ba mabukaci bane amma sadaka wanda kabba mabukaci sai ga sadaka kyauta kawai hadiyya ce tana sa soyayya abokinka ba talaka bane ba yunwa gare ba sai ka yi kilishin kirki ka aika mishi shi yammi kyauta shine kado amma sadaka fa wanda ce taimaka mishi da abinci ko kuma bai ce ba amma hakan shi bai da abincin yau ka tura mishi kwanon abinci sadaka yana bukata kenan shine kowanne na shi wuri na'am eh shi an ka biya mashi fi qada'i dayni umar ko daynihi umar ba shi ya biya shi an ka biya ma ban bibi kissar ba Allahu a'lam haka dai ne yake nan za mu tsaya da a samu lokacin alwallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahu a'lam